الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه الخامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية وبرنامج العلوم الإدارية والإنسانية تأليف الدكتور أحمد بن علي سيد المبارك والدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد الممكن رحمهم الله تبارك وتعالى الإلة bayani akan abin da ya shafi illa a cikin ƙa'idodi na kiyasi. Tarifuwa abin da ake nufi da illa, hiyar wasu zahir al-muntabir shi ne lafazi na zahiri, wato wasfi, wasfi al-wasfu zahir, wasafi na zahiri ko lafazi na zahiri. al-muntabit shine wanda ya dace allazi yabni alaihi shari'u hukm al-asli wanda shari'a take gina hukuncin asali akai saboda haka al-illa da Hausa kana iya ce dalili saboda me aka yi abu kaza da kaza saboda kaza shine yake nufi da illa fasara kenan da Hausa amma in ka ɗauka wajen hausawa duk inda aka ce illa za su ce a'a a kauce wato abu ne mai cutarwa da larabci ba haka bane yawwa da larabci ba haka bane kalmar illan tana ɗaukan illa akwai ilalul hadith illatul hadith a wajen malaman hadisi suka ce illan hadisi kaza illa kenan wato matsala amma a kiyasi su kuma ilimin kiyasi in ka ji sun ce illa to suna nufin addalil a sabab ina fata an fahimta wa ma'ana zalika abinda ake nufi annal illata allati bana alaiha shari'ul hukuma lalle dalilin da shari'a ta gina hukunci akai bil asli a asalin mas'ala idza wujidat fil far'i idan aka samu wannan dalili wannan sababi a cikin far'i reshe to hukima fihi bima hukima fil asli sai ai hukunci cikin sa wato da abin da aka yi hukunci cikin asali lishtirakihima fil illa saboda sun yi tarayya wajen sababi ko dalili allati hiya madarul hukum wanda shine makewayen hukunci misalu zalika misali na rawa ubada ibn samit radiyallahu anhu ubada dan samit ya ruwaito hadisi kala ya ce, wani lokaci za ku ji muna karantawa ubada, wani lokaci ubada, ubada tukun samit, wani lokaci ubada, saboda waɗansu sunaye suna shiga cikin waɗansu sunaye. Sai ga wani littafin an yi wasali ubada, wani waje sai a ce ubada. Na, قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي الذهب بالذهب دينار دا دينار والفدة بالفدة أذرفا دا أذرفا أبابي ربكنا والبر بالبر الكما دا الكما الحين فاكنا البر هكذا كرنتا كو برا دا تا مربوطة أقبا الكما إن كتي البر ya koma mai biyayya birrul walidai in ka ce albarru fa eh ya eh albarru ya koma mai tsananin biyayya to albaru kenan albarru zahara abin nan zahara fasadu fil barri wal bahr eh duk abin da yake sabanin kogi ana kiransa albar menene jam'in sa gurur albirru menene jam'in sa abrar ina fata an gane saboda haka alburru shine kwayan hatsi na alkama amma akwai albur akwai alkam akwai alhilfa to sai dai ban sani ba me yiwa ana kawo samfurin su daban-daban a shagamu eh alkama iri daban-daban eh ai haka ne ana kawo a shagamu a wancan lokaci a kara magalla eh kamar yanzu idan an ce shinkafa maka shinkafa akwai wanda shinkafa kala-kala ne. eh to alkaman ma haka wani lokaci ana bata sunaye daban-daban kamar dawa wannan ya fi fitowa fili ma dawa da zaka ga akwai ja akwai yawa eh yellow ne ko aha kaura kenan akwai farfara kuma amma kuma za a ga duk jikinsu kusan iri ɗaya ne sai dai kamar yadda na lura ina ganin kamar ƙaura ta fi tuka wa ta fi ƙoshi yasa duk wanda ka gaike yake cin ƙaura za gaike a murɗe yake a wani murwa na'am to alburru bil burri ana nufin alkama da alkama wa shahir bi shahir acca da acca wa tamru bi tamr dabino da dabino wal milhu bil milh gishiri da gishiri manda da manda masalan bi misli idan za a yi musanye to ya kasance misali da misali sawa'un bi sawa'in daidai wa daida yadan bi yadin eh hannu da hannu to masalan bi mislin sawa'un bi sawa'in kusan ma'ana da ne yadan bi yadin yana cin gashin kansa saboda haka ana son sharuɗa abubuwa guda biyu sai su cika waɗannan sharuɗa idan aka samu zinare da zinare ko alkama da alkama alkama mudu daya wancan ma alkama mudu daya ko da wace iri ce kaga dabino ma ga su muna da su daban-daban wannan ya baka dabino mudu daya kai ma ka bashi mudu daya daidai wa daidai in dai dabino ne idan ɗaya ya fi ɗaya an yi riba haka ma dawa da ja da fara da ƙaura duk ɗaya ne ina fata an fahimta to abin da yake so ya kawo mana kenan to amma duk waɗannan bayanai na zinare da zinare da azurfa da azurfa da kuma alkama da alkama da acca da acca da ainihin dabino da dabino da manda da manda da gishiri da gishiri da aka ce idan za a yi musanya su kasance duk iri ɗaya kuma hannu da hannu babu jinkiri wani lokaci wajen jinkirin ne ake samun abin wani zai zo da abinsa mudu ɗaya ina so ka canza mu sai kuma sai ka karba ka shiga da shi gida eh in ka shiga da shi gida sai ka auno masa mudu da irin nasa ka kawo masa to shi ma laifi ne saboda idan rikici ya kaure za a rasa waye mai gaskiya a tsakanin ku eh kamata yayi wannan ya zo da nasa wannan ya zo da nasa yawwa hannun kuturu da makaho abin da yake so a yi kenan kwarai da gaske aminka sai zaka talafat hadhihi al-asnaf amma idan waɗannan simfofi suka bambanta fabi'u kaifa shaytu annabi yace ku sayar yadda kuke so idan kana ya dambi yadda amma kuma akwai hannu da hannu saboda haka mutumin da ya dauko dawon sa mudu goma yana son a bashi shinkafa mudu nawa ya kamata a bashi eh dawa mai kyau mudu goma da shinkafa mudu nawa mudu biyar ko mudu uku eh nawa ne dawa mudu da nawa ne yanzu naira ishirin da biyar ko aye okay Allah ya sa mutane da suka yi laushi a noman rani kowa ya kauce a noman rani amma ko da yake noman rani aka ne daga wanda aka sace masa sumo sai wanda aka sace masa menene kanal eh amma dai duk da kasancewa abinci ya faɗi da mutane sai su dage yasa kullum ake ta kira ma gwamnati ya kamata harajin da aka tsora akan magunguna na, na noma akan kayan noma a sauke to idan ba haka ba manoma za a cutar da su sosai ba ma manoma kadai ba sauran mutane ma cutuwa za su yi amma in aka sauke harajin abin ya yi arha yanzu a ce kamar Malam Suleiman yana noman rani a ce kawai sai a je ya sayi turakta sabuwa. Ya ya ya saboda turakta ta dawo ba ta wuce miliyan bakwai ba. Kawai ya ce bari ya kuru ya sayi turakta. to kaga komai faduwan abinci kana da tractor a hannunka noma za ka yi sosai ba abin da ya dame ka amma ina jin tractor fa ta kai miliyan ko ishirin ne ko talatin suke magana eh tractor yasa an baka kyauta kaga motoci in ka sayar da ita motoci nawa za ka saya sannan ga magunguna na gona yadda suke da tsada amma kuma abinci ya faɗi abin da yake sayar da shi ɗari takwas ko dubu da ya dawo bai wuce ɗari biyu ɗari uku ba. To amma da yake gwamnatin ba mai ji ba ne. Sai dai ko ba ma mata mummunan addu'a, don saboda in ka mata mummunan addu'a ƙarshe kai za ta shaƙe. Yau ka mutu ba shiri. To kawai ga wani lokaci kawai ka ji haushin abu ka ce Allah ya isa, ka yi gaba. Allah ya kyauta. Na'am. Fabi'u kai fa shi to inda akwai sabanin abu to shikenan ku tsere da kuka dama. Shi yasa za ku ga wajen kudi shine Allah az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fidda ake samun bambanci. Za ka dauki kudin Najeriya naira dubu ɗari da hamsin da wani abu ka bayar a baka dalan Amerika ɗari kacal. Haka ne ko? dubu ɗari da hamsin da wani abu, dalan Amerika kuma ɗari kacal. To, ai, ina jin kan ma idan euro ne ma ko, ko pound ne ma bai kai haka ba ko? Tunda za ka ɗauki pound hamsin, eh, pound fa, pound hamsin na Ingila. In ka bayar a kudin Najeriya abin da za a baka shi ma dubu ɗari da hamsin da wani abu za a ba, ko ma da sittin. Allah ya kyauta. to wai ya hakan ma ya dama dama tun da da dubu dari da saba'in da wani abu ne har ta tamanin da wani abu ya dan dawo ya tsaya ana ya stabilize a dari da hamsin da wani abu to kaga wannan kuɗi ne wannan kuɗi ne amma saboda akwai bambanci eh tun da in ka je kasashen waje ka ɗauko kuɗin Najeriya ma ba mai kallon ka babu amma kana fitar da pound ɗin ko euro kawai sai ga mutum na bari eh ai ya ga euro bayan ya ji sai ya sake juyawa kalle ka amma leran Najeriya wani kana fitarwa ma lerorin Najeriya wani tsaki zai yi kawai ya wuce abinsa saboda takardu ne kaman ba su da abin nan a hakan ma wai namun akwai dama dama tunda akwai inda in zaka sayi in zaka sayi kaza irin wannan yar tarar kazan filani din nan kazan gida yar tare tun za ka saya ai ba ta wuce naira dubu goma ba to dubu goma sai ka kawo kuɗi a gane mazgo kuɗin a eh a kaga a kara magallahu to wannan kenan fal hadithu kuna kun ga hadisi anan kan nasa ala wuqu'i riba fi hadhihi al-asnaf as-sitta ya gwada aukuwar riba a cikin waɗannan simfofi guda shida الذهب والفضة akwai zahab zinare wal fidda da azurfa wal burr da alkama wa sha'ir da acca wa tamr da dabino wal mil da manda na'am fa inda na to mu kuma wajen mu akwai azzura ko azzurratu eh masara kenan wal urdu wal urud wadansu aka suke fada eh shinkafa kenan kuma ba ambace su a cikin wancan ba. Tun da mu yanzu kaga ka take a ƙasar nan kana abin nan ai shinkafa ce ko masara yanzu ne ma aka koma kai shinkafa. Amma da in ka ji ana maganan dawa sai ka ji ana maganan gero sannan a ce masara sannan a ce shinkafa yanzu kuma abin ya juya. Kuma kaga duk waɗannan ba ambace su a cikin hadisi ba. Shikenan kawai sai ka zo ka ce babu riba a cikin su tunda ba ambace su ba. ba haka ake yi ba ba kowane abu ne sai annabi ya ambata ba wanda ya ambaci ne yankin su waɗanda suke suka shafi abin da ya shafi abinci da kuma abubuwan haɗi na abinci saboda haka fil bahsi da bincike anil illa dangane da dalili fil ashiya al arba'a a cikin abubuwa guda hudu al akhira na karshe na jirha za mu same su al kailu ana auna su ma tihadil jins jinsin su iri ɗaya ne in dai za a auna mudu ɗaya mudu ɗaya wannan daidai wa daida kawo kilo ɗaya kilo ɗaya daidai wa daida na gani fa hadhihi al illa mawjuda fi dhurrati wal qurud wannan wannan dalili na cikin wato masara da kuma shinkafa idan saboda haka fa yuqamu fiha sai ayi hukunci cikin su bima hukima fihi bihi fil asl da abin da aka yi hukunci cikin asali alladhi warada fi dalil wato wanda dalili ya bijiro a kansa tunda annabi ya ambaci alkama su kuma mafiya yawan abincin su ma alkama ne bare da gaske har ma abin da su suke fada da yawan su sun tashi ma bayan alkama ba sun wani abu ba bayan alkama don hatta acca a shahir da ake fada ba acca irin tamu bace eh ba acca irin tamu bace akwai dan bambanci saboda haka sun fi amfani da ainihin alkama kai tsaye kuɗi kuma zinare da azurfa to yanzu ka je a duniya ina ne ake amfani da zinare da azurfa zinare ba dinare ba azurfa ba dirhami ba eh ina ne ake amfani da dinare dinare iraq za su ce dinare kuɗi ne takardan kuɗi wannan ke suke kuɗinsu ne suke kiransa dinar kamar yadda Dubai suke kiran kuɗinsu dirham Saudiya suke kiran kuɗinsu riyal to sai kuma Sudan Sudan da Misra sunan kuɗinsu iri da yake ne pound amma ba irin na Ingila ba pound ɗin Sudan daban na Misra ma daban suna da makwabtaka da ƙasa amma kudaden su daban-daban ne. A to ga Najeriya muna da naira, bayan Najeriya akwai inda ake amfani da naira kuma? Eh ina jin ko naira la. Eh eh ina jin bayan Najeriya bayan inda ake amfani da naira. To sai kuma Niger, Niger me suke amfani da shi? Sai fadin su da na Faransa iri ɗaya ne? Ko da bambanci? Oh da bambanci ko? Okay. Akwai bambanci. China Yuan, Germany, Yen, kowa da irin kudin suke. To kaga yanzu duk waɗannan da muka yi ta ambatonsu, ai a zamanin annabi babu su, bai ma ambace su ba. To kaga in ka zo ka ce nassin hadisi ƙarara za ka ɗauka ba ruwanka da kiyasi. to duk waɗannan kuɗaɗe kaga sai a yi ta ta'ammulin riba kuma kun san akwai malaman da suke da fahimtar haka shi yasa suke ce su abinda nassin hadisi ya ambata to sai dai mushkilan shi ne in kai ta tafiya kaga hatta wajen giya hadili ka samu inda ake giya da alkama ko da ko da inabi ko da dabino to kaga a wajen su giyan da za a yi da dawa ko da shinkafa ya halatta kenan eh to za a samu cakuɗe to shi yasa kiyasi yana da muhimmanci a ainu duk wanda ya watsi da kiyasi zai sha wahala zai rikita al'amura alladhi warada fi dalil wa huwa tahrimu bai'i zurrati aw al-urud bi mithlihi mutafadilan aw mu'ajjala shine haramta sayar da ainihin masara da shinkafa misali wanda yake iri daya ana fifiko a tsakaninsu ko kuma zuwa wani lokaci in za a yi musanye ka ba da mutum ya ɗan yi jinkiri laifi ne, sai dai a mayar da shi aro, ka ba ni aro, wannan kuma kaga daban ne. Eh, amma mafiya yawan musanye idan za a yi, ko za a yi musayan abu, to za ka samu ɗaya ya fi ɗaya kyau. Ɗaya ya fi ɗaya kyau wanda yake da mai kyau ɗin kamar zai taimaka ma wanda ya samu marar kyau ne. shi yasa shari'a ta ce matsalan bimisilin yadan biyadin. Yanzu ka lebo tsofin kuɗinka, sai ka ga sabin kuɗi kana son a baka. Eh, a zan canza maka sabin kuɗi. To, ai kun san sabin kuɗi a bishi awa ne. To, kaga in ka ba da dubu ɗari, to sai dai a baka dubu ɗari sabi babu wani bambanci. Duk wanda ya ɗora wani abu a kai, to ya yi riba saboda ya dambiye matsalan bi misilin haka kuma ya dambiye riba to haka ake kiyasi fal aslu huwa kun ga asali dai cikin wannan matsala musamman na kayan abinci albur alkama wa sha'ir da atta wa tamru da dabino wal milhu da gishiri wa kullu wahidin minha kowanne ɗaya daga cikin yuslihu an yakuna asla kowanne zai iya zama asali wal far'u far'i kuma huwa ad-durratu wal ur wato ainihin ad-durratu wal ur shine masara da da da shinkafa wal hukumu hukunci ko tahrimu bai hadhihi al-ashiya haramcin sayar da waɗannan abubuwa ko musanye bi misliha mutafadilan aw muajjala wato wanda yake da misalin irin su wajen fifiko ko kuma da jinkiri al'illatu dalili hiya alkailu tunda ana auna su ma sihadil jins tare da haduwan jinsi kuma abu ne wanda yake ana ajiyewa ko da yake almil shi ba lalle a ajiye shi ba saboda akwai gishirin da idan ya dade narkewa yake sun ce asalin gishiri mai kyau baya jima yana daga cikin abin da ya ƙara cututtuka wa mutane wannan gishirin amma gishirin da in ka abin nan sai kaga ya jika wajen in ka ga gishiri yana ɗan jika waje to da alaman yana da kyau amma ba zai dade ba zai lalace ko ya narke gaba daya to kaga shi ba a ajiye shi amma kuma annabi ya ambace shi a cikin nafsin hadisi domin saboda me saboda a gwada mana duk abin da yake iri daya to ba a fifiko kuma ba a jinkiri shurutu sihhatil qiyasi sharuɗa na ingancin qiyasi إلى درس مناسبة إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك